Sheikh Aliyu Abdullahi Talax tare da shi akwai alarama Uthman Abubakar birnin Kebbi. Allah ta'ala nake roƙo ya taimaki Sheikh ya ainihin yi mashi jagora Allah ya daidaita harshensa. Sheikh kana da mintoci masu yawa kwarai har minti goma sha biyar. Allah ta'ala ya yi maka jagora tafaddal mashkiran ma'ajura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه البر الميامين وسالكين مسلكهم والناهجين منهجهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan wa masu albarka, kowa da matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, waɗanda Allah ya haɗa fuskokinmu a wannan bagire, International Conference Center na Abuja a tarayyar Najeriya, a kuma wannan rana ta Laraba, bisa ansa kiran shugabanmu mai albarka fadilatu sheikh abdullahi balalau hafizahullah da shi da manya-manyan mataimakansa muna ma junanmu gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai wa'azi wani lokaci yakan yi kama da mai talla wanda ya ɗauko hajarsa ina zagayawa nan zuwa can domin neman mai saye idan ya yi kacibi da mai saye ciniki ya daidaita a sallama mashi idan ba a samu wannan bai ya yi haƙuri ya wuce gaba ba zai tursa sama kowa ya sai wannan hajar tasa ba ba zai yi hukunci ko ɗaukar wani mataki akan waɗanda ba su saya ba nashi talla da zagayawa gwargwadon ikonsa ina ga waɗansu ayoyi guda biyu da suke cikin suratu shura can wajejen ƙarshe-ƙarshe watakila za su goyi bayan wannan muƙaddima da na yi aya ta farko faɗin Allah subhanahu wa ta'ala استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير wannan ayar ita ce nake fahimtar farko dai Allah subhanahu wataala ya umarci manzonsa shugaban masu wa'azi na duniya baki ɗaya cewa ya umarci bayan Allah su ansa kiran Allah kuma su yi hakan da wuri-wuri su yi amfani da damar da Allah ta'ala ya ba su masu hankali da basira da tunani ga umarni daga Ubangijinsu su karɓi wannan da'awa hanya ƙwaya ɗaya tilo su bita kuma su yi haka da gaugawa min ƙabili an yi a ce yaumun tun kafin wata rana ta zo la maradda lahu min Allah ya mai da wannan ranar ba ya hana Allah iso da ranar to tun da abin haka yake to su yi ƙoƙari da gaggawa su ansa wannan kiran na Ubangiji. Malakun min malja'in, yau ma'izin, wa malakun min nakir, ba ku da wata maɓoya, wata mafaka a wannan ranar da za ku je ku ɓoye ya zama babu ku a wannan ranar. Wa malakun min nakir, kuma ba ku da wani wanda zai ja da Allah wajen tabbatuwar wannan ranar ya ce bai yadda ba kaga wannan shine nake fahimtar kamar tallace kake mahaja don neman masu sayi manufar wannan usulubi shine yau ƙasa ta cika da masu wa'azi kowa da irin usulubinsa kowa da irin matakinsa amma alhamdulahi kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna tun daga kafuwarta wallahi ta kafu akan tubala kafaffu da wamammu kyawawa cikin tsari nagartacce cikin manufa ingantacciya insha Allah muna tsammanin wannan tubalin yasa Allah yake tafa da wannan kungiyar sai haɓaka take ƙarai sai mamaya take ƙarai kuma har yanzu babu wasu mazurai ko wata barazana daga wannan ƙungiyar ga kowa kullum tunaninta tallata abinda Allah subhanahu wataala ya umarni a tallata kuma bisa koyi da wanda aka aiko da sakon gaba daya manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama matsaloli da kan taso a ciki za ka ga wasu da sunan sunna ƙungiyar ma gaba ɗaya ba sai dai ba suna ganin bekenta wayan suna can a tsuguni a ɗan majalisinsa sai shi kaɗai yana yin hukuncin da hankalinsa ya bashi a wannan gagarumar tafiya mai nasara wadda ta fara da yanayin irin na kamar mujiya ko ina kuka je a tashe ku a kore ku wa'azin ma a lokacin bai yiwa ai da daddare lasifikuna hannun ‘yan agaji da haka zaye hajaran majaran ina tunowa da wani wa'azi da aka kira a garin mina ba a shiga garin ba don ba zai shigo ba sai da safe aka yi taron ɗango aka yi jerin gwano aka shiga garin daga zuwa a irin wannan yanayin a tsaitsaye aka fara wa'azi lokacin wanda ya hau mimbari yake wa'azi Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina sautu sunna hafizahullah manya na can suna tattaunawa da manyan gari mai kasar wanda yake jin abin da yake ji a lokacin ƙarshe ya ce bai yadda a yi wa'azin ba mu muna nan muna sauraron Sheikh Yakub Musa Hassan akan mimbari sai ga Sheikh Ismail Idris ibn Zakariya rahimahullahu ta'ala ya fito daga ɗakin tattauna ya hau mimbari mubasharatan shi kan shi Malam Yakub Musa da ya hango irin tafiyar yana zuwa kawai sai ya kauce Sheikh Ismail Idris da ya hau mimbari abin da ya ce ya bayan sallama da godiya ga Allah kawai kalma da ta fito bakinsa minti ɗaya ba na sa in ga kowa nan da minti biyar kowa ya bar ya koma inda ya fito shi ne sallamar ‘yan wa'azi daga wannan wa'azin saboda irin halin da aka taso amma da yake da kyakkyawar manufa da kyakkyawar niyya da tsayi irin na daka yau wata maganar ake wadda ba wannan ba Allah ya ɗauka ƙungiyar ya haɓaka ta ya burin ƙasa ta ta zama da ita ake ado ba ka da wani matsayin mai matsayi a ƙasar nan face yana cin gajiyar wannan ƙungiyar sha'a man sha'a wa aba man aba zalika fadlullahi yutihi man yasha aya mai bin wannan akramaka Allah bayan an tallata an isar da sako an kira mutane birni da ƙauye a wannan tafiya wadda take miƙaƙƙiya ɗoɗar babu kauciya a cikinta wai idan ba su an saba ya zai alaran mu bi su da duka فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا to me aiki إن shi عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها na'am وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور kabur sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in a'radu idan suka yi kunnan uwar shegu suka bijire mu wannan da'awa duk da nagartatta duk da asalinta duk da kuma daga Allah mahalicin su take ba ce ya bisa da duka ba kaga mai talla kamar yadda na ce ba zai zama mai hukunci ba waɗansu masu wa'azin sukan zama alƙalai su hukunta waɗanda suka ga damar hukuntawa da abin da ƙwaƙwalwarsu ta ba su kai da aka ce iyakarka bayani iyakarka tabale Allah ya ce bayan arabu idan suka bijire ma da'awarka ba ma arsalnaka alaihim hafizan ba mu tsoro ka muka turo ka a matsayin dogari a kansu mai kasawa da tsarewa dole dole sai sun bi ka ba ba a ce haka ba muna buƙatar komawa salo irin na wannan wa'azi da taushin harshe da usulubi mai zaƙi mai ɗanɗano cakwai-cakwai daidai da sunna daidai da yadda addinin ya faro a karan farko a tafiyar da mutane haka domin ta hanyar sassaucin harshe da kuma jawo na nesa kusa ne ake sa ran ci gaba da samun wani nasarar wanda kuma tun a farkon kafuwar haka take domin ko a farkon can ana wancan hajaran majaran din waɗanda da suka yi kaifin harshe ya wuce gona da iri ya zama kamar yadda manzon Allah sassa na ke faɗa a wani hadisi nasa ingantacce ina cewa wa inna minkum munaffire hakika cikin ku akwai masu korar mutane daga wannan addinin to wanda ya saki harshensa ya faɗa abin da ba daidai ba a lokacin akan zaunar da shi a yi masa nasiha a yi disfilin ɗinsa wani lokaci har a dakatar da wa'azinsa na wa'ansu kwanaki a wancan lokaci da haka aka ci nasara kaga da usulubi kyakkyawa aka taso da manufar jawo mutane aka taso kuma akan haka aka gina amma tafiya na tafiya abubuwa na faɗaɗa masu wa'azin suka faɗaɗa su kansu galibinsu ba waɗanda suka tsaya gaban malamai suka ɗauki ilimi a wajen malamai ba suka ladabtu da adab na ɗaukar ilimi ba wataƙila sun tara ne a kasusuwa ko sun je kasuwa sun sayo littattafai sun zauna sun nazarta da kansu daga su sai littattafansu sai suka cewa sun kere waɗannan malaman masu albarka matsorata ne suna magudi wani ma wani ce munafakai ne haka yanzu shi shi kaɗai ne musulmin ƙware shi ya iya kuma shi zai yi shi za a saurara gaba ɗaya nan Allah yana cewa fa in arabu fa ma arsalnaka alaihim hafizan in alayka illa albalag ba wani abu da aka ɗora maka illa ka karantar da abin da Allah subhanahu wataala ya aiko ka da shi ka zura masa rautar Allah ido shi ya san yadda zai da bayansa sannan ya ce wa inna idza azaqna al-insana minna rahma fariha biha lalle idan muka dandana ma dan adam muka bashi rahama walwala kwanciyar hankali natsuwa ta rayuwa kyautatuwar tattalin arziki fariha biha zai yi farin ciki da ita amma a usulubin wato dan adam din da ake magana dan adam ne ga magari saboda haka sai ya zama fariha bi haɗin nan farin cikin da zai da ita wataƙila ba farin ciki ne da ya dace da shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ba yake nufi ba farin ciki ne na ya ji daɗi ya isa ya kama ƙasa matsayinsa ne haka ya kamata ya dace da shi amma wa in tusibhum wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamar aidihim fa innal insana kafur idan kuma aka yi sa'a yawa ko kuma ce rashin sa'a domin subhanahu ta'ala yakan jaraba bayansa wani lokaci da ni'ima wani lokaci da nikima wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna idan mutane suka shiga alaƙaƙai kamar halin da muke ciki yanzu na matsalar tsaro da ake ta tattaunawa a kai matsalar tsaron nan aiki ne namu gaba ɗaya masu wa'azi suna sahun gaba wajen ba da gudunmuwa don tabbatar da tsaro uwa uba masu mulki domin suke da ikon karyawa a inda ya dace su karya in ba a samu wannan ba to masu wa'azi za su yi ta wa'azi su yi ta wa'azi su ta wa'azi amma abubuwa suna ƙara barkacewa sai dai Allah baya tozarta ladan waɗanda suka kyautata masu wa'azi babu sanyin gwiwa akan abin da Allah ya ɗora muku kuka fahimta ku ci gaba idan masu mulki sun ba da gudunmuwa don amfanin ƙasa alhamdulillah abin da ake nema kenan idan ba su sauke na su nauyin ba ku ku sauke na ku nauyin Allah ba zai lalata ladanku ba ko a nan duniya ko a lahira ko duka sai Allah ta'ala ya nuna gaskiyar mai gaskiya kuma sai ya cika alkawarinsa akan wanda ya ɗora musu aikin kuma suka aikin kamar yadda ya umarta wata aya cikin suratul kafi Allah subhanahu wataala ne ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا innal ladina amanu haqiqa wa suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai ka kusan da'awa bisa usulubi na sunna bisa tafarkin magabata na kwarai yana cikin ayyukan farko farko farko wanda suke kyawawa da yardar Allah matakar an tsarkake niyya matakar an yi don Allah to Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala haƙiƙa mu ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata yi ƙarasan waccan aya idan matsala ta samu mutane sanadiyar abinda hannuwansu suka aikata abinda suka jawo ma kansu ni har ina tunanin wallahu alam idan muka tafi a haka wataran yaka junanmu ma a cikin musuluncin kadai ma za a iya samun matsala kamar yadda yanzu ana samun ta amma ba irin wani nake tunani ba irin wadda nake tunani nan gaban aka tafi haka masu wa'azi za su raka kai masu wa'azi hari ‘yan uwansu ya ka junansu sai an kai ga haka domin bakunan da suke furta ƙazaman kalmomi kuma akan yan uwansu masu wa'azi abin yana da matukar ban tsoro amma muna fata wajen ubangiji subhanahu wataala ya lullube mu da rahamarsa kar a kai ga wancan lokaci inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle ba ma to zattar da ladan wanda suka kyautata aiki Allah ka sanya mu cikin masu kyautata aiki Allah ya ce wa in tuzilhum sayyi'atun bima kasabat aydihim fa innal insana kafur bima qaddamat aydihim ko fa innal insana kafur idan matsala ta samu mutane sanadiyar abin da suka jawo ma kansu to dan adam dama haƙiƙa haka yake yawan butulci gare shi Allah ne ya halice ka ya samar da kai ya raya ka ya baka hankali ya baka matsuguni abinci iskar da kake shaka da sauran ni'imomi amma kuma ya ce kaza ka ce a'a kana da naka tsarin gaba wannan usulubi ba zai tabbata ba yan uwa musulmi sai mun riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina tuna wani hadisi ingantacce kamar da malamai suka faɗa ina cikin sunan na al-Imam Tirmidhi da sunan na Ibn Majah al-Imam Ahmad cikin al-Musnad ya rawaito wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa نظر الله امرأ سمع مقالتي وحفظها ووآها وأداها كما سمعها ثلاث لا يجل عليهن قلب رجل مسلم وتروى قلب مؤمن إخلاص العمل لله ومناصحة أولي أمر المسلمين manzo Allah sun yake cewa madalla ni'ima ta tabbata ga mutumin da ya saurari zance na yana da kyau mu yi wa musuluncin nan kyakkyawar mu'amala mai imani da shi haƙiƙa shi ne hanya ƙwaya ɗaya mai kaiwa gaci sa'an nan mu karance shi mu karanci sunnar manzon Allah mu zo da ita yadda take shine abin da wannan hadisin yake karantar da mu naddarallahu امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وعامل بها وأداها كما سمعها ما دلّا da mutum da ya saurari zance na ya kiyaye zancen ya fahimce shi kuma ya aiki da shi da ya tashi karantar da shi kuma ya karantar da shi kamar yadda ya ji shi a wajena mai wannan kiyayewar mai wannan taka tsantsan din manzon Allah da kansa ya mashi addu'a samun ni'ima daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya samu dace, sai ce akwai abubuwa guda uku to lokaci ya yi, ina fata abinda Allah ya kaddara na faɗa da kuma inda na huskantar da tsayawa ta gaban a yanzu wanda a daidai Allah ta'ala ya tabbatar da shi zukatan mai ba mu ikon aiki da shi. wanda yake bisa kuskure Allah ta'ala ya yafe mana malamai na zuwa ina rufewa da ƙarin addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu Allah ya ba mu wadataccen zaman lafiya Allah ya tsallakar da mu ya amintar da mu daga dukkan tsoron da muke da shi ya amintar da mu ya ciyar da mu daga yunwa da take damun mu ya yi mashuwa zuwa abin da yake so kuma ya da shi Allah ya sa a dace lafiya na gode da dama ya bani Allah ta'ala ya kana subhanakallahumma wa bihamdika